بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب في المحافظة على الصوم babin da ya zo na wai in ka yi azumi ka kiyaye azumin kada ka yi abin da zai sa ya zama da kishigiro ka yi wahalan banza ne kawai hala ahbarana ishaq bin isa an abdurrahman bin abi zinad an amr bin abi amr an sa'id al-maqburi an abi hurayra an annabi sallallahu alaihi wasallam qala abu hurayra ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kan min sa'imin so daiwa za ka ga mutum yana azumi laisa lahu min siyamihi illa zama ba abin da zai samu cikin azumin sai kishin ruwa da ya makan shi kawai bai samu lada ba wa kan min qa'imin daiwa kuma da yake tashi kiyamun laili a cikin dare laisa lahu min qiyamihi illa sahar ba abin da ya samu sai dai hana kanshi bacci da yayi yayi makan shi hasara kenan Allah ya kiyaye nisa komai sai an kiyaye shi da ka'idoji da sharuɗai sa'annan a samu abin da ake so babu fil muhafazati ala sala babin da yazo na kiyaye sallah قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد هو ابن أبي أيوب قال حدثني كعب ابن القمة عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana magana game da sallah wata rana sai yace man hafaza alaiha duk wanda ya kiyaye sallah kanat lahu nuran sallah za ta zo mishi haske wa burhanan da hujja wala jatan minan nar yawm alqiyama da tsira daga barin wuta ranar tashin alqiyama in aka kiyaye sallah kenan ko wa man lam yuhafiz alaiha duk wanda bai kiyaye sallar sa ba lam takul lahu nuran ba za ta zo mishi haske ba wala najatan wala burhanan wa kana yawm alqiyamati ranar lahira zai kasance tare da wa ma qaruna wa fir'auna wa hamana wa ubayy bin khalaf manyan kafirai kenan Allah ya kiyaye babun fi qiyamil layli babin da yazo na qiyamul layli tsayuwar dare kenan mutashi ya tashi cikin dare ya yi sallah e qiyamul layli na farawa ne daga yaushe bayan sallar isha ehe zuwa yaushe zuwa dab da fitowar alfijir ko to shi ke nan قال أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني ابن عجلان عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن إكرمة إن كجانشي عن إكرمة عن ابن عباس كده الماجر ابن عباس كده كما أن أنت علقمة عن ابن مسعود كده مبا الماجر ابن مسعود كده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إتى منظم الله صلى الله عليه وسلم يكسن كان يرقب في قيام الليل حتى قال منظم الله ينا قدي تروى أي قيام الليل حسين حد يجي ولو ركعة كو ركعة ديا in kai yana ya kayi kiyama ba dai abin da ake so bayan sallar isha ka samu sallar nafila shine ai kiyamul layl kenan in aka yi bayan sallar isha aka yi sallar nafila an yi kiyamun laili kenan amma in aka yi bacci aka tashi kuma aka yi an yi tahajjudi kenan wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wayannan wayannan abubuwa da ake yi nafil fil ayyuwa nafil fil na ibada suna da fara suna da yadda ake fara su da karshe gabi manzo Allah ce walau rak'atan wanda ya raka'a daya yayi sallar dare amma ba daidai ke da wanda ya biyu ba ba daidai ke da wanda ya uku ba ba daidai ke da wanda ya goma sha ɗaya ba an fahimta amma duk sun yi abin da ake nema su yi sai dai kowa da matsayin shi kowa da darajarsa kowa da ladan da yake samu wajen Allah kamar yace wal mustaghfirina bil ashar da masu ne neman istighfari karshen dare to karshen dare din ne yana da matsala sosai lokacin bacci ke da daɗi ko to wanda ya tashi ya alwala ya sallah ya ta istighfari ya samu babban rabo kenan wanda kuma yana kwance shi yana kwance yana kwance yana yi kafi ya tashi kiwu ya ta kama shi kuma yana ya maka mana mayan karfe ya rike shi ba ya iya tashi ba zai iya tashi ba in yayi istighfari fa ba haka bane ba yana astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah yayi ko bai ba ko lalle sai ya tashi yayi alwala wai lalle sai ya tashi yayi alwala fa Mm-hmm. waye ne wannan ya samu ladan karatu kowar harafi yana da kaza wannan kuma ya samu ladan sallah raka'a biyu da raka'a daya ai ba kowanne ai aka ce waye fi ai dab lalle sai an kawo tamyiz waye fi me waye fi me a wanda ya fi kyautata a ciki wanda ya kyautata niyya wanda niyyarsa ta fi kyau haka ne? aiki niyya ce ai in niyya tana da kyau ba gashe mu muka ce yana makarin cikin mayan karfe ya kabe iso ya tashi yana istighfar yana yayi ko bai ba abinda ake so shine ya zama da kana son ibada kana son ibada abinda Allah ke so shine ka yadda shi ya halicce ka shine kuma daya da ake bautata mu wani ya saba ma Allah sai je umara ko hajji ya tsaya ya ce ya Allah na saba maka da bai kamata a ce na zo nan ba amma ina za ni ba wani Allah sai kai sai Allah ya mishi mai ce da bai kamata a ce na don na saba maka to amma ba wani Allah sai kai wannan kalmar da ya faɗa ai ta fi duk abubuwan da ya sabon da ya ina mana ba ai babu wani Allah sai kai da zan je wajen shi me ke na yayi tauhidi wani kuma yana yana sabon Allah yace ya Allah ina saba maka amma ina son masu maka biyayya me kenan ya Allah ina saba maka amma ina son masu maka biyayya me kenan yayi ma'ana bin Allah da ake shi yana son haka wannan ba ibada ba ce ba ibada ce abin da ake so ikhlasun niyya lillahi abin da ake so imani yayi karfi tsakaninka da Allah zaka ga abubuwa da yawa zaka ga mamaki shine malaman manyan malamai suka ce rubba ma'siyatin awrasat dhullan wa inkisaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran rubba ma'siyatin awrasat zullan wanki tsara mutum ya yi sabo ya zo ya shiga kaskanci yana ta faman yadda Allah aka ce ya fi wata ibadan da za ka yi ibadan ta sama girman kai da ji da kai wanne ne ya fi an fahimta ko to matsalar ta ce ana so tataccen aiki tsakaninka da Allah shi shi ne abin da ke kamuna wahalhalu ke tsakaninka da Allah tsakaninka da ubangijin da ya halicce ka to shine inda ake samun wahalhalu kenan kada ka taba tsammanin cewa duniyar nan fa an kwace ta hannun Allah fa kada ka taba tsammanin cewa duk virusin duniya Allah zai zubo ta ne a yi kan mai uwa da wabi Allah zai yi wannan kowa da wanda aka aika zuwa wajen shi kowa da abin da aka aika zuwa wajen shi ran da duk mutuwa ta zo mutum zai mutu to sa'an nan musulmi me yasa kake tsoron mutuwa eh saboda duniya kana musulmi baka san me zaka tarar ba sallar da kake kullun da alwala wanzu Allah ce kai alwala za a alwala ta zo eh ba tabbas me me ke hana karbar rashin me rashin ikhlas ba haka bane ba imanin ne in yi karfi shikenan قل لن يصيبنا قل لن لن حرف نفي ونسب واستقبال هر عدد كسر لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون إلى معنى لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا illa ma kataballahu lana laisa alaina in an ce alaika mana nauyi ne ana bin ka bashi gida ma laka abin da naka ne abin da yake wannan masifan da Allah ya sami dan alkhairin amfanin kanka ne shi ne ce lan yusibana illa ma kataballahu lana Allah ne ya rubuta muna wannan za mu samu ladan da darajar da menene da menene da shahadan da menene da menene shi yasa Allah ya rubuta wannan to me ke ciki akwai laka alaika alaika mai kenan ana bin ka bashi akwai nauyi ana mai amma laka mai ina mana laka naka ne za a ba kai kai ke da shi naka ne kai za a ba kai ke da shi wannan masifar da ta faru dan kai aka yi kai ke da alkhairin da ke ci eh to Allah ya maka masifa ne don ya zalunce ka don ya cutar da kai don ba shi da abin da zai maka don ba jarrabawa ce daga Allah قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا سعنا يتي هو مولانا يا يا زي زمو مولانا كما يتوتر دمو وعلى الله فليتوكل ال... إنا ما فليتوكل المؤمنون إنا ما توكلي توكلي aikin gabobi ne ko aikin zuciya ne gabobi su yi aiki zuciya ta taimi ta yi tawakkuli ina ma'anan tawakkuli asalin ma'anan tawakkuli shine mai ka yi yanke da cewa akwai wanda yake wakiltar ka cikin al'amuranka hankalinka ya kwanta to wa Allah ya fi da tawakkalin mu'minuna ka tawakkuli ga Allah amintacce in kai tawakkuli gare in ka bashi ka ba aikin ka sai za ka samu shakka a ciki balle Allah matsaloli ne in za a fassara su sha zo a gurguje da wahala a fahimci abin da ake ciki ana fahimta? Allah madaukin sarki ce inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata inna Allah hashtara minal mu'minina anfusahum kai mu'mini ne Allah ya sayi ranka ya saya ya biya wannan abin yana wajen kamfani wake kula da wannan abin sai ka je ka saya ka biya ka dawo da shi wajen ka waye zai kula da shi wanda ya saya yana wajen ka kai ke kula da shi sai na zo na saya na biya na ɗauko na kawo to kuma kula da abin ya dawo hannuwa gyara abin ya dawo hannuwa menene da menene ya zama hannuwa to Allah ya sayi ranka inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi an menene abinda za a biya ga shi bi anna lahumul jannata to me yake baka tsoro sai an koma na hallari awwal ma yajibu ala al-mukallafi duk abinda muke samu kanmu a ciki wallahi radin wurin ii mana karfin imanin ne tsakaninka da Allah da ya halicce ka karfin imani tsakaninka da Allah da ya halicce ka da raunin imani shedan ya kama waswasi ya kama shakku ya kama komai da komai ka rasa ya zaka yi amma Allah ya ce wa ala Allah falyatawakkalul mu'min Allah ya ce ka dogara gare shi ka dogara gare shi kuma sai sai kunyatar da kai ya tabar da kai ya zalunce ka ya cutar da kai a a a ba abin da ya ma zafi an gama babun fil istighfar قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبيد بن عمرو عمرو أبي المغيرة عن حذيفة قال حذيفة يتي كان في لساني ضرب على أهلي يتي هرشن شي yana da yana faɗar komai ba iya kama harshen shi amma wannan abin tsakanin shi da matarsa ne kawai za ka manyan mutane manyan malamai kowane ne su akwai wani shi abin da yake sha'awa ya kawo matarsa ya ajiye yana so karanta ya faɗi kaza ya faɗa mata wannan wacce mata san rayuwa ba mai fushi ta yi fushi mai kuka ta yi kuka mai faɗa ta yi faɗa shi kuma namiji ba inda zai iya faɗi abin da yake so ya kwana lafiya sai wajen wa matarsa an fahimta to shi kuma ya kamata ya fahimta cewa ba kan ajiye ta kuna ta hira kana ta tsokanan ta ba ka fadi wannan ka fadi wannan abinda ba ta so duk sai ka fada kuna gama sai kai mata kyauta kai mata alheri in ka fita ka je ka dawo da wani abu ka ce gashi an baki kyauta za zo na lafiya kuma za zo na lafiya kuma shi Huzaifa ya ce shi yana fadar komai yana fada ma iyalansa ya fadi kalma mana ba abubuwa yake fada musu ولم يكن يعدوهم الى غيرهم banda iyalansa ba wanda yake ma wannan sai iyalansa matarsa kadai fasa'altu nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai na tambayi manzo Allah ga halin da nake ciki nakan saki baki na fadi kaza na fadi kaza ni da iyalaina fa qala sai manzo Allah ce aina anta min al-istighfar inni la astaghfirullah kulla yawmin mi'ata marra أين أنت من الاستغفار إني لأستغفر الله كل مئة مرة كيت استغفاري بنا قال أبو إسحاق فحدث به أبا بردة وأبا بكر ابني أبي موسى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم سيسكتي منظر الله أستغفر الله كل يوم مئة مرة أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه ba haka bane ba in ka bude baki ce astaghfirullah wa atubu ilai ba lalle sai ka yi alwala ba ba lalle sai ka tashi kai kana kwancenka astaghfirullah wa atubu ilai astaghfirullah an yi istighfari ko ba ai ba babun fi taqwallahi babin da yazo na tsoron Allah duk abin da kake jin tsoron shi gudun shi kake yi amma tsoron Allah kusa da Allah kake yi yana kara ma kusanci ne da Allah an fahimta kana tsoron zaki da kaganta sai me to amma tsoron Allah yana kara ma kusanci ne daga Allah yana kara ma daukaka da daraja yi wajen Allah قال حدثنا الحكم ابن المبارك عن سلم بن قتيبة عن سهيل القطعي عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ يتي منظر الله يكرن تونا آية هو أهل التقوى وأهل المغفرة هو أهل التقوى وأهل المغفرة المدثر يتي منظر الله يكرن تونا آية قال سيتي قال ربكم يتي وبنجيكم يتي أنا أهل أن أت أن أتقى يتي نيزا أجي صورونا نينا تنتج أجي صورونا faman ittaqani fa ana ahadun an aghfira lahu duk wanda yaji tsoro na zan gafarta masa قال حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا معتمر عن كهمس ابن ابن الحسن عن ابي السليل سليل او سليل عن ابي السليل عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم inni la'alamu ayatan law akhadha an-nasu biha lakafatu manzo Allah ce ina san wata aya da mutane za su dauke ta su yi aiki da ita da ta ishe su ta wadatar da su wace aya kenan sai ce fa idza balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوأذ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا أين محل الشاهد في هذه الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه باب في المحقرات babin da ya zo na laifukan da ake rena da su ana ganin ba wani abu ne ba su takara sun karya ba a yi laifi ba lallai sai ya taka kara ya karya ba in ya taka kara ya lankwasa shi ma ya an shiga matsala ba lallai sai ya karya shi ba ko sai ya karya قال أخبرنا منصور بن سلمة قال حدثنا سعيد هو ابن مسلم ابن بالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عوف بن الحارث عن عائشة قالت لا لا عائشة الله كرمت داتتي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تتي منظر الله ياتي من يا عائش إياك ومحقرات الذنوب كي حنك لي للزنبان دا أكيرين وادس فإن لها من الله طالباً wannan zunubi komai kasanta shi fa inna laha min Allah taliban ko hakkin wani ne yana neman hakkin shi ko ko a'a mala'iku na rubutawa komai kankan da aka ce idza aznabta zamban saghiran fala tanzur ila sigarihi walakin unzur ila man asaitahu babun fi tauba babin da yazo na tuba قال حدثنا مسلم ابن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسعدة الباهلي قال حدثنا قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منظور الله صلى الله عليه وسلم يتي كل بني آدم خطاء جد الأدم ينال كسكري وخير الخطائين التوابون في يجم ما سلي في كسكري ما ستوبا أن أي أتوبا أن أي أتوبا الله بايا سن كجي ka ji tsoron rokan shi don ka saba mishi ka ce ba za ka shi ma laifi ne ba Allah ina ruwan Allah da laifinka ka roki Allah abinda Allah yake so kenan ka roke shi zai baka na gafara ne zai ma gafara na baiwa ne zai baka amma ka ce tuni na sabi Allah yaushe zan roke shi kuma a to wannan kuma sabo ne kuma babu lallahu afrahu bi tawbatil abd Allah yana son bawan shi ya yi laifi ya tuba ya koma gare shi a murnan da Allah ke a wannan ya fi mutum yana tafiya a cikin daji da shi da abar hawarsa da abincinsa da guzuri da komai da komai suna kan kan ya waiga ya rasa dabba ya neme ta duniyar nan duk ya rasa ya shiga mai kenan damuwa da tashin hankali zai ya kwanta yana gangari zai bude ido shi ga dabbar ta dawo da komai da komai ya zai murran da zai aka ce kasa mana murran da Allah ke yafi wannan murran abinda Allah ke so bawa su kar ya tafi ya tafi in ya je ya dawo in ka dawo Allah zai karbe ka don laifuffukan laifin da kai duk ba zai ba abinda zai ma Allah ba zai cutar da Allah ba kai ne kake cutar da kanka an fahimta قال أخبرنا النضر ابن شميل قال حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن عن النعمان هو ابن بشير أنه سمعه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ياتي سافر رجل في أرض تنوفة وانا متين يتفيا زوا كسن تنوفة فقال تحت شجرة ومعه راهلة سي القيلولة بچ رانا ما أظهر كنا كالكشي متبشية tare da abar yana da abar hawarsa da abincin shi da guzuri da tufa da komai da kudi duk suna kai wa alaiha zaduhu wa ta'amuhu fastaiqaza wa kad dhahabat rahilatuhu da ya farka ko ya farka daga bacci sai ga ba dabbar tasa da duk abin da ke kai babu su fa'ala sharafan falam yara shay'an ya hau wannan tsaunin bai ga komai ba yaje salle nan bai ga komai ba ثم على شرفا فلم ير شيئا ثم على شرفا فلم ير شيئا ya yi juyin duniyar nan ya bincika duk bai ga komai ba qala faltafata fa idza huwa biha tajurru khitamaha yana waiga sai ga ta zuwa tana jan ragamanta fama huwa bi ashadda farahan biha min Allah bi tawbati abdihi idza taba ilayhi wannan mutum murnan da zai bai kai farahin da faraha da Allah zai yi ba in bawan sai tubai koma gare shi bayan ya tuba yayi istighfari babun fil amali wal ajali babin da ya zo da ajalin mutum da burace-buracensa yaya suke sai aka zana zane aka yi haka an gani ko a cikin zanen sai aka yi ɗan kankanin abu ɗan adam sa'an nan aka ja wani layi a ciki mai tsawo aka ce ga burace-buracensa sa'an nan layin da aka zara na farko aka shiga ciki aka ce ajalinsa kenan ta ajalinsa ya kewaye shi ko ta ina sama da ƙasa da gefe da gefe duk yana cikin ajalinsa kenan amma ga burace buracensa yana son wannan yana son wannan cikin abubuwan da yake so din nan bai san abin da ba zai taba yi ba lalle ne ka same shi ba akwai abin da zaka samu akwai abin da ba zaka samu ba an fahimta shine ce qala haddathana musaddadun qala haddathana yahya an sufyana an abihi عن أبي يعلى عن الربيع بن خثيم عن عبد الله قال يتي خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا الخط المربع شيكنا هكذا سكاكينا ثم خط وسطه خطا a cikin wannan zane da aka yi kuma aka yi wani zane a ciki hatti aka a ciki sun mahatta haulahu hututan gefe shi sa zane gashi nan أجالاي أجالاي أجالاي وخط خطا خارجا من الخط سألنا يهون زاني كما وجن ونن زاني دا أكي أكسكا أجي فقال هذا الإنسان للخط الأوسط معنى زابرين دا كي تكين سكين أكواتك منذ الله تي ونن متنكينا الإنسان كو yace al-insan al'insanu kulli ne ko kullu kulliyin ne ko kullu ne kulliyun juz'iyun kullu juz'un al'insanu kulli ne ko kullu eh eh kullu abinda baka sani ba karka sa azanci ba a sani ba ke ba a karanta mantik ba ke ba to shi ke nan dama Allah ya hutar sheka lilhattil ausar wa hazal ajalu muhitun bihi ga dan adam ga ajalin shi ya kewaye da shi ba inda za shi ajalin yana cikin ajalin shi ne lokaci na kai zai kama shi ya tafi da shi wa hadhihi al-a'radu lil khututi wannan zane ko da aka yi ce abubuwan da suke faruwa kenan wannan bai same shi ba wannan zai same shi wannan bai buge shi ba wannan zai karce shi wannan mana kaddarori kenan da aka zai same shi fa idza akhtahu wahidun nahashahu al-akhar wa hadha al-amal lil khatt al-kharij burace buracen sa kuma yana ga abin da yake so dan adam yana son kaza yana son kaza yana son kaza burace buracen sa sun fi shi yawa sun fi shi yawa sun fi ajalin sa yawa an fahimta babu wani babi ma zi'ibani ja'i'ani haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce haka wani ma zi'ibani ja'i'ani to sai me ina ji ko magana magana bata cika ba kenan ba aiko magana bata cika ba kenan ba aiko ina mana ma zi'ibani ja'i'ani jumla ta cika jumla bata cika ba to in jumla bata cika ba magana bata cika ba kenan dan fahimta qala akhbarana abu nu'mani qala hadathana abdullah ibn mubarak an zakariya an muhammad ibn abd alrahman ibn sa'ad ibn zurara an ubay ibn ka'b ka'b ibn malik an abihi qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي ما ذئباني ja'i'ani أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه صلى الله عليه وسلم yace mazu ibani ja'i'ani yace kuraye guda biyu ko zakanya ko ko wa'annan masu farauta a ajiye su su jin yunwa sosai sosai a ɗauke su guda biyu a jefa garken tumakai ya za a yi in aka saka su ciki me za a yi ba za ka ga dabba ɗaya da lafiya ba an kauce wannan an cire wannan ai mai duk a yi musu illa dukkan su a yi musu illa to manzo Allah ce wannan illar da waɗannan dabbobi suka yi a cikin wannan a garken tumakai yace kasa da yake kaɗan ne kan illar da kake ma addinin ka sanadiyar neman makami ko kuɗi ma'ana sanadiyar neman kuɗi ko makami illar da kake ma addinin ka ya fi muni da wannan garkin da aka ce aka saka zibani ja'i'ani shi yasa ce ma zibani ja'i'ani ursila fi gharamin bi afsada laha min hirsil mar'i sharafa wal mala li dinihi duk sa'an da kake neman tara dukiya kake neman mulki illan da kake ma addinin ka ta ko ina yafi muni da illar da waɗannan dabbobi za su yi a cikin wannan garke auna ka gani ka yi lissafi ka gani saboda sanadiyar neman duniya ko mulki zancen imani babu calculation ma na kukulwa ake duk masu neman duniya yanzu kowa an tashi shekaru 60-70 da suka wuce ana neman kudi a kano a kasa a kasan a kasashen musulmai duka amma ana yi ne da imani a taimaka ma wanda baya da shi in yi zo aka yi ciniki ya bar kudin shi ya zo a bashi ai kaza ai kaza ai kaza to yanzu tsari ya canza kowa tsarin turawa ya ɗauka bature banda calculation ba shi da abin da ke a zuciya imani zuciya yake bature kuma ba shi da imani ba shi da tausayi abin da ya sani shine ya tunanin da zan ya zan in karya ka kamfani na ya gagginu ya zan in karya kasar ka saboda kasa ta ta samu karfi ya zan in hallaka ka saboda yin rayu iya tunanin turawa ke. an fahimta to shine sai aka zo yanzu rayuwar ta dawo haka nan kowa ya zo ya bar tsarin addinin musulunci ko kuma tsarin da ya gada wajen iyayensa waɗanda suka gada a cikin addinin musulunci a'a ido rufe mulki ake so ido rufe ido rufe kuɗi ake so a tara fiye da kima duk hanyar da za a bi a samu waɗannan bi za a yi zancen imani babu ana cikin nema ana cikin nema shi a ce ai yauran shi rayuwarsa ta kare sai fadi ya mutu ya kwanta ya mutu ko hatsari ko ko menene ko menene sai fadi ya mutu bukata burinsa bai cika ba kuma ya rabu da addinin shi to me kenan ya samu to wannan tsarin da ya zo shine ya haifar da wahalhalun da ake ciki yanzu da kowa kuɗi za a samu kaɗan a yi rayuwa a ciki a yi komai da komai har a mutu a bar gado yanzu duk abin da mutum ke so na kuɗi ya samu duk abin da mutum ke so na mulki ya samu amma ya rasa abu ɗaya shine kwanciyar hankali da zaman lafiya da mutunci waɗannan an rasa su ba wanda zai tara mulki da duniya kuma ya kiyaye waɗannan abubuwa yanzu saboda me hanyoyin da ake bi don a tara su sai an kauce ma addini sai an nuna rashin imani sai an yi aiki da kwakwalwa kaɗai babu zancen zuciya to shi yasa duk dukiyar da ka tara sai ta zama maka kuma tana tsoratar da kai kullum gaban ka na faduwa kullum cikin fa duk wanda ya fada ma ba haka bane wallahi ƙarya yake kullum cikin faduwar gaba har gaba suke faduwar gaba gaban shi na faduwa don ba zai taba yiwuwa Allah ya ce maka kar ka yi wannan abin ka kiya ka yi kuma ka samu kwanciyar hankali a ɗauki wannan har abada ba zai taba yiwuwa ba ba a taba fin karfin Allah ba an fahimta to shine yace mazibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirs almar'i sharha wal mala li dinihi duk mai neman duniya kace ga abinda manzon Allah yace yace ka san kura ko kuraye ko ko zakanya ko zakoi ko menene waɗannan masu mugun hali masu karfi masu menene a ajiye su sati ɗaya sati biyu ba abinci sai sun kai matuka cikin yunwa a ɗauko su a saka su cin garken tumakai ɗawakai minti goma sha biyar ya garken zai zamo babu dabban da za a same ta da cikakken za a same ta halittar ta cika an falle an fizge kunnen nan an barke cikin nan an karya wannan an ya ce wallahi haka kake ma addininka kuma wa ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada ka bi shi ka tsira kar ka bi shi ka halaka amma bukatar ka ta biya wai wallahi bukatar ka ba za ta biya ba ƙarya kake yi bukatar ka ba za ta taba biya ba babun fi husni zanni billahi babin da yazo na kyakkyawan zato ga Allah sallallahu jalla wa ala قال أخبرنا أبو النعمان قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام بن الغاز عن حيان بن عن حيان أبي النضر عن واثلة بن الأسقى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء Allah ce ina inda bawa na yake zato na yayi zace yayi duk abin da yake so yayi zato game da ni babu wa anzir ashirataka al-aqrabina wa anzir ashirataka al-aqrabina al-khitab muwajjah ila man ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu Allah ta'ala an yunzira ashiratahu al-aqrabina thumma al-ab'adina alaysa kadhalik قال حدثنا الحكم ابن نافع عن شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة ابن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال يتي قام النبي صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله تعالى يتي منذ الله يتاشي يا لوكة عند الله يسوكدا وأنذر عشيرتك الأقربين فقال دعك تمشي وأنذر عشيرتك الأقربين سيتاشي يا كان صفاكوكم يتاشي يتي يا معشر قريش يا فارد قريش يا كوتار قريشاوا اشتروا اشتروا انفسكم من الله kowa ya fanshi kansa daga Allah da aiki la ughni ankum min Allah shay'a duk wanda bai zo da aiki ba ba abin da zan yi mishi sai ka zo da imani da musulunci da aika to shi ke za ka samu tsira daga Allah amma in ka zo ba wa'annan ka ce don manzon Allah yana yana kusa yana da kusanci kana da kusanci da manzon Allah ya ce ba abin da zan iya yi maka ya bani abdul ya bani abdi manaf an fara da quraishawa kulli kenan ko na ka zo bani abdi manaf la ughni ankum min Allah shay'a ku sani cewa duk wanda ya zo lahira ba shi da aiki zai alfahari da ni ba abin da zai iya masa ya abbas ya abbasu ibn abdulmuttalib ai a'ani abbas ibn abdulmuttalib baffan manzon Allah kenan dan uwan mahaifin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallam la ughni anka min Allah shay'a ba wani abin da zai iya maka sai kai aikinka ya safiyatu ammata rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya safiya yar uwan mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama la ughni anki min Allah shay'a ya fatimatu binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama ya fatima kada ka zo ka ce ko fatimatu bin gaisu ne ko fatimatu bin asadin ko fatimatu bin a'a yace binta muhammadin a'ni binta muhammadin sallallahu alaihi wasallama salini ma shi'iti salini min mali ma shi'iti ki roki abin da kike so kina son kuɗi ne gida kike so mota duk abin da kike nema ki nema la ughni anki min Allah shay'a in an zo ranar lahira ba abin da zan iya miki sallallahu alaihi wasallama gaskiya kenan ake yi sai ka zo da aikinka sai Allah ya baka tukuici amma in ba ka je manya masu abin nan mutum ya fito kauye ya zo da kwaikwaya guda biyar ya je kai masarki shi shi sarki ya bashi mai bashi babbar riga ko doki ko menene da menene ya ninka abin da ya bayar din amma fa ba a bashi ba sai da ya kawo wannan da za a bashi aka bashi abin da ya fi karfin abin da ya bayar sai ka zo da imanin da aiki kada shine Allah sai ya baka abin da ya ga dama amma in an zo babu imanin ba aikin fa babu abin da zai sa a baka Allah ya kiyaye babu lan yunjiya ahadakum amaluhu yace ba wanda aikin shi zai tsirar da shi aikin ka kadai shi yasa aka kawo misali in ka fito daga kauye ka dauko kwai kwaya biyar ko ka dauko menene abin nan kwaya kaza ka zo ka ce gashi a ba sarki shi kadai amma ka zo ka ce gashi a ba sarki kai da fadawan ka kwara ba kai da bayin ka kwara ba shirka malan shirka kenan fa duk wanda ya je fadan sarki ya je ce ga shi ga kwai kwaya biyar ko sarki kai da bayinka ko araba yasan Allah ce ana agla shuraka an shirk man amila amalan ashraka fihi ma iya gairi taraktuhu wa shirkahu قال أخبرنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسجدوا duk abin da za ka yi manzo Allah ce ka kamanta ka yi ƙoƙari ka kamanta wa'alamu ku sani anna ahadan minkum lan yunjiyahu amaluhu ba wanda aikin shi zai tsirar da shi illa an yi tagammadahu Allah bi rahmatihi قالوا ولا أنت يا رسول الله هكا يا منزل الله صلى الله عليه وسلم أيك كذبي قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل باب ما منكم أحد إلا ومعه قرينه من الجن ce duk kowa kana tare da abokinka na aljani da yake tare da kai an fahimta rayuwar da yake ciki kowa aljanu ne kuma ba sa son da karanta a kaidatul mumin ka ji abin da shiga jazairi fa aljanu din nan suna ganin ka baka ganin su amma Allah ya hana su su cutar da kai in ba ka zai iya kana su gune ko kana ba bawali ya tura katan da ya fadi kanka ya kashe ka Allah bai ba su dike wannan da aljannu da shaidanun da virus da duk wani abin da zai cutar da mutum wallahi tallahi ba zai taba yiwuwa ba sai da izinin Allah abadan kowa na tare da aljannin shi قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma minkum min ahadin illa wa ma'ahu qarinuhu min aljinn yana tare da abokinsa na aljanni shi yake sa kaza shi yake yin kaza shi yake yin kaza wa qarinuhu min almalaika da kuma wanda suke rubuta mishi wanda suke tare da shi na mala'iku wannan na umurni da sharri wannan na ina umurni da alkhairi qalu wa iyyak suka ce kai ma ya manzon Allah قال نعم وإياي إيه دني ولكن الله أعانني عليه فأسلم نما أن دا الجنين دكي تاردني أما الله يا تيمكيني فأسلم أو فأسلم فأسلم شيء مسلمتا فلا يأمرني إلا بالخير فأسلم سينا كبوتا دا شر ديكي شريعة دبا زي كسدني با قال أبو محمد من الناس ما يقول أسلم استسلم يقول ظل باب لو تعلمون ما أعلم شي كده أبن دي فرق كده لو تعلمون ما أعلم شيء سيأتمي ده شورا ما قناكو قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شوبة عن موسى بن أنس عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا da ku sa abin na sani da dariya da kun dariya kaɗan ku yi kuka da yawa قال حدثنا عفان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذا باب في هوان الدنيا على الله تعالى babin da ya zo nuna cewa duniyar nan da kuke gani kaskantacciya ce bata isa komai ba wajen Allah ba da ita da da ita da mushen dabba hadu da isa a wajen Allah da a ce duniya tana daraja wajen Allah da Allah bai shayar da kafiri ko da ruwa kofi ɗaya ba to shi yasa kafiri ya shine mana mana mas'ala ce ta rububiyya Allah ya halitta bayansa don su rayu rayuwa ba za ta yi ba sai da abinci abinci ba zai yi ba sai da noma da sana'a to sai Allah madaukin sarki suka duk wanda ya tashi ya koyi noma zai samu abinci ya ci don Allah ya halicce shi ne don ya rayu shi adadin rayuwar da zai yi rayuwa kuma za ta yi ba sai da abinci sai Allah ya hore ma kowa da kafiri da musulmi da ko menene kowa zai ci abin da zai ci don ya rayu an fahimta amma in aka je lahira fa Allah zai kebance musulmai mu'minai da baiwar da kafirai ba za su taba samu ba Allah ya kiyaye mu babu fi hawalid dunya ala Allah ta'ala qala akhbarana hajjaj qala haddathana hammad ibn salama an abil mahzum aw abil muhazzam مهزم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بصخلة جرباء قد أخرجها أهلها قال ترون هذه هينة على أهلها قالوا نعم قال والله للدنيا على الله أهون من هذه على أهلها manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shigewa she ga dan yar akuya kankanwa an haifo ta mai garje da lalata lalace ta rubi aka dauke ta aka jefar da manzo Allah zo she ce kuna ganin wannan tana wannan dabba na da daraja wajen suka ce a a yace to wallahi kaskancin duniya wajen Allah yafi muni da wannan an fahimta saboda duniya ba komai bace a wajen Allah shi yasa kafiri zai samu mai sabo zai samu mai menene zai samu to abinda za a dauki sabo da kasanta da komai a samu sai kai ka dauki imaninka da ilimi da ka je kana neman wannan abu to ai kai kai hasara abinda ka dauka ka nemi wannan kaskantacce abu lahira ake nema da sai ka dauka kana neman duniya ka ci riba kenan baka ci riba ba Allah ya kiyaye باب أي الأعمال أفضل ونأيك يفي قال أخبرنا جعفر بن عون قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن أبي, الم... عن أبي المراوح عن أبي ذر قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ونمتن يتنبي من الله صلى الله عليه وسلم سيتي أي الأعمال أفضل ونأيك نيفي قال إيمان بالله وجهاد في سبيل الله imani da Allah da yaki kuma na tada addinin Allah قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي جعفر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه في يجن أيك وجن الله إيمان با شك كنت أشكي قال أبو محمد أبو جعفر جعفر رجل من الأنصار duk rayuwarka duniya jin daɗi ko rashin jin daɗi ya danganci imani ga ƙarfin imani duk abin da kake tsoro na kai ɗan adam duk ɗan adam sahaban manzon Allah da duk mutum tun daga farko har zuwa kanka yana tsoron wannan abin duk abin da kake so na jin daɗi su ma mutane ne sun sani su abin amma ƙarfin imani shi yasa suka kau da kai suka bar abubuwan da ba shi da amfani suka nemi abin da ya fi alkhairi me yasa suka yi wannan saboda ƙarfin imani in kama in kai ma kai karfin hali kai kokari imanin kai samu kai karfi ya samu haske zaka ga kanka kai ma insha Allah zaka yi mamaki ba wanda yace tunda sahabbai sun kama tabai sun tafi al'umma ba za su samu masu mutane a'a manzo Allah ce alkhairu fiyya wa fi ummati ila yawmil qiyamah an fahimta باب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يمكن بذي سامو إيماني بس يا سوما تنقوان سابين ديكي سوما كنسا قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا شعبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه mutum ba zai samu imani ba imaninka ba zai inganta ba ba za ka samu imani ba sai ka so ma ɗan uwanka irin abin da kake so ma kanka ma'aunin imani ke قال أخبرنا يزيد بن هارون وهاشم بن القاسم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم ɗayanku ba zai samu imani ba hatta a kuna har sai manzon Allah ya zamo a habba ilaika ilaihi ka fi son manzon Allah min walidihi daga mahaifinka wa waladihi da ɗanka wannasi ajma'ina da dukkan mutane sai kaga cewa ka fi son manzon Allah da kowa da mahaifinka da mahaifiyarka da ɗanka da ɗanka da matanka da kowa duniyan nan ka fi son manzon Allah da shi shi yasa suka ce fadainahu bil arwahi law kana yuftada wa kullum bihi ba'da ad-dalali kadihtada sai ka fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran sayyidina Umar aka ce manzon ce ya Umar ba za ka imani ka ba zai cika ba sai ka so ne fiye da ranka da komai har ranka da ke ya ja manzo Allah la'anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa nafsi allati bayna jambayya ya manzo Allah na fi son ka da komai sai dai raina da ke cikin sai manzo Allah ya ce hatta al'ana ya umar har yanzu baka samu imani ba to sai tunanin ya ga ce wannan al'amarin ba matsala ce ta ka yadda ko karka yadda ba a'a matsala ce a addinan ciki sai ce ya rasulullah لا أنت الآن أحب إلي من كل شيء حتى نفسي التي بين جنبي سيما زالتي الآن يا عمر ينزك زو an fahimta to me yake ka to wane ne kake fifitawa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh me yake kawo a fifita wani kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk sa'an da aka ce ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ka barta ka je ka kirkiro wani kafi son wannan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ayyul mu'minina khairun wani mu'mini ne yafi alkhairi قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكرة أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير وليت بغي منذ أن وانين في الخير نأشك متاني باكدا قال من طال عمره وحسن عمله wanda ya samu tsawon rai kuma ya aikin kirki a cikin tsawon rai kala fa ayyun nasi sharrun to wane ne yafi kowa sharri a cikin mutane قال من طال عمره وساء عمله wanda ya tsawon rai kuma yi mummunan aiki shi ya fi kowa sharri Allah ya kiyaye qala haddathana hajjaj qala haddathana hammad ibn salama an ali ibn zaid an ali ibn zaid bi isnadihi mithluhu eh lokaci ya cika da sauran lokaci babun fi fadli akhiri hadhihi al-umma babin da yazo na bayanin falalan karshen wannan al'umma suna da falala ko ba su da daraja قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزائي قال حدثنا أسيد ابن عبد الرحمن عن خالد بن دريك ابن دريك أو دريك ابن دريك عن ابن بحيريز قال قلت لأبي juma'a rajulin min sahaba nace ma wani sahabi hadithna hadisan samita min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kai mun hadisi da kai daga manzon Allah kala na'am uhaddithuka hadithan jayyidan zai maka hadisi mai kyau tagacce fara bada labari tagaddaina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mun ci abincin rana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai daraja kuma sama da haka kuna ce cikin kuwa akushi daya manzon Allah ya ɗebo ka ɗiba ka ci wa ma'ana abu ubaida ibn al-jarrah akwai abu ubaida ibn al-jarrah aminu hazil umma ko faqala الضمير يرجع إلى من فقال المتكلم الأول أبو عبيدة فقال أبو عبيدة يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أحد خير منا أسلمنا وجاهدنا معك za a samu wani wanda ya kai ifi mu mun musulunta muka yi yaki tare da kaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala na'am shi manzo Allah ce eh akwai wanda yafi qaumun yakununa min ba'dikum mutane da za su zo bayan yu'minuna bi wa lam yarawni suka ce ya manzo Allah mun ba da gaskiya da yace me zai hana ku ba da gaskiya saboda kuna da abin da ya taimaka muku ina tsakanin kuna kallo na ko me ba za ku samu kazar kazar ba ya manzo Allah mun yi kaza yace me zai hana gani ina cikin ku kuna kallo kaza kaza to su wane ne yace waɗanda za su zo baya ba su ganni ba amma ɗayansu yana burin za zai mallaki duniya duk ya ce da su don ya ganni suka yi imani da ni ba su ganni ba to waɗannan da sun ganni mai za ka ce اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم